أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا درسنا خمسين ترى أتكلم لتافن زاد المستقنع زاد المستقنع yau kwanan wata 28 ga watan al-muharram shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 23 ga watan julai shekara ta 2025 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya muna cikin sifatu salam bayani akan sifofin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda malamai na addinin musulunci suka rawaito da hadisai daga annabi da kuma aikin magabata na kwarai idan yan za su iya tunawa a cikin satin da ya gabata mun tsaya akan gabar wato zama a cikin sallah aljulusu fi salah wanda can inda da kuma dagowa mun dago za mu yi sujjada kenan cin yadda malam yake cewa idan mutum ya sujjada ya halatta ya yi sujjada walau ma'a ha'ilin laisa min a'dha'i sujudihi as-sujudu 'ala al-ha'il mutum ya sujjada akan tsakaninsa da ƙasa ya shimfita ya shimfida wani abu kamar carpet ko sallaya ko tabarma ko kuma inda zafin rana ya sa hularsa ko ya sa wani abu da ya haka shine ha'il wannan babu laifi mutum ya yi sannan muka yi magana akan wai jafi abudaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidaihi malam ya ce ana so idan mutum ya yi sujjada ya buɗa ainihin wato daga jambaihi kuyakunsa guda biyu kubbansa gefanninsa guda biyu kada ya matsi kada ya sujada ya matsi haka kamar yadda wasu mutane suke ayu jafi zai bude wannan abu dai damatsun nan guda biyu kar su haɗe da gefensa na hagun da gefensa na dama wa batnahu an fakhidaihi kada cikinsa ya haɗu da cinyarsa wanda mun yi shi a aikace kowa ya gani wa yufarriqu rukbatayhi ana son mai sujada ya raba gwiwowinsa idan ka yi sujjada kada ka yi sujjada gwiwowinka a haɗe jama'a wannan bayanai da ake ana magana haka annabi ne yake sallah alaihi salatu wassalam don saboda me saboda mu yi irin na annabi alaihi salatu wassalam kar mu yi sallah ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ba baya yin sujjada ya haɗe cikinsa da cinyarsa ya matse kamar yadda wasu suke yi jahalan to yau za mu tashi sharhi ne da mu muke wa ya ƙulu subhana rabbiyal a'la wannan subhana rabbiyal a'la ita ce wato addu'ar da aka ruwaito annabi yana yi a cikin sujjada a mazhabar hanafiya wajibi ne faɗin subhana rabbiyal a'la a cikin sujjada suka ce duk lokacin da za a ruwaito addu'ar da annabi yake yi a sajjada to dole ka ji an faɗi subhana rabbiyal ala ko da dai akwai wata sujjadar bayan ita idan yayi ƙasa sai ce subhana rabbiyal ala in yi wannan ruku'i sai ce subhana rabbiyal azim menene bambanci na subhana rabbiyal ala da subhana rabbiyal azim idan yayi sujjada yakan ce subhana rabbiyal ala wai saboda shi mai sallah a ƙasa yake ya sa goshinsa a ƙasa to sai yake cewa yana tsarkake ubangiji wanda yake shine mafi ɗaukaka Allah shine mafi ɗaukaka ni kuma na kafa goshina a ƙasa shi mafi ɗaukaka ne ni kuma ga goshina a ƙasa subhana rabbiyal azim yayi ruku'i babu wani ɗan adam a wajen gaisuwa da girmamawa ya cancanta a yi masa ruku'i in ba Allah ba to shine ake cewa subhana rabbiyal azim wato tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake al-azim wato mai girma a mazhabar wasu daga cikin malamai suka ce wajibi ne kamar yadda 'yan hanafiya 'yan wannan hambaliya mazhabar imam ahmad nake so in ce suka tafi akan wajibci saboda hadisin uquba yace lokacin da Allah ya saukar da wato sabbihisma rabbikal a'la sabbihisma rabbikal a'la sai manzon Allah ya ce wa sahabbai yawwa ij'aluha fi sujudikum menene dalilin fadin subhana rabbiyal a'la a sujada lokacin da Allah ya saukar da wato sabbihisma rabbikal a'la ne sai annabi ya ce to wannan sabbihisma rabbikal a'la addu'a ce ta me ta sujada ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a cikin sujadarku sai suka ce al'amru sadiru عن النبي صلى الله عليه وسلم المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب duk umarni da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai umarni ne kuma ba a samu wasu dalilai da suka fitar da wannan umarnin daga wajibci ba to yana nan a matsayin wajibinsa don haka a mazhabar imamu ahmad suka ce tunda annabi ya ce in an yi sujjada a rinka cewa subhana rabbiyal a'la to dole ne sauran addu'o'i wanda ba subhana rabbiyal ala ba to su ba dole bane Allah ya sa kuna gane ba subhana rabbiyal ala me yasa saboda ai an ce annabi ya ce ij'aluha fi sujudikum ku san tunda annabi ya ce mu sanya ta to ku lalle sai mun sanya ta an gane wannan hikimar faɗin subhana rabbiyal ala ko yawwa haka imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin a cikin musnad ɗinsa tayyib malamai sun yi sabani shin a sallah daɗewa a tsaye shi ne ya fi lada ko daɗewa a sujjada mutum ya daɗe a tsaye ko ko in yi sujjada gwargwadon sujjadan ya tsawaita sujjada wanne ne ya fi falala shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ya ce da daɗewa a sujjada da daɗewa a tsayuwa duk ɗaya ne ana so mutum ba wai ana nufin iya daɗe wanda kai a tsayuwa iya daɗewan a sujada ba a'a kamar yadda sujada take to ana so a daɗe a sujada haka tsayuwa ma a sallah ana so a daɗe a tsaye ina so ku gane bayanan salaf akan ibada gaggawa a cikin ibada bai da alheri sai dai da larura sai dai da uzuri amma asali sallah a daɗe a tsaye ana karatu shine bi falala da haka ibnu taymiya yace dadewa a sujada falala dadewa a tsaye ma falala yace annahu ma sawa'u ina fata ana fahimta yace alqiyam shi tsayuwa a cikin sallah tsayuwa a cikin sallah ana so bawan Allah ya dade a tsaye afdalu bi zikri me ake so a tsaya karatun ake so falalar tsayuwa a sallah karatun ake so ko a bayyane ko a ɓoye shi kuma as-sujudu afdalu bi hay'atihi yanda dan adam yayi sujjadan nan ya kafa goshinsa a ƙasa to ana so in dai da dama ya dade a sujjadan wai ya nuna wa Allah gajiyawarsa ka duba darajar dan adam kana tsaye kai rukuyi ka dada sa wannan gurin mafi daraja a jikinka ka sa shi a ƙasa to ka dade hakan kana gaya wa Allah kai gajiyayye ne to shine as-sujudu afdalu bi hay'atihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an karanto an ruwaito a cikin sallarsa idza aqala al-qiyama duk lokacin da kaga annabi a cikin sallarsa kowace sallah ce kuwa in dai ya tsawaita sallah to aqala ruku'a ko aqala sujuda idan ku yi mana yana tsawaita sallah yana tsawaita ruku'i yana tsawaita sujada ya ake gane annabi zai tsawaita sujada in aka ga yau a karatunsa ya dade a tsaye yana karatu to tabbas ruku'in sama zai dade tabbas sujjada sama zai daɗe in ko aka ga annabi a sallarsa ya yi bai daɗe sosai ba to insha Allah a sujjada ma ba zai daɗe sosai ba kuma a ruku'in ma ba zai daɗe ba wa idan kafafa alƙiyama kafafa ruku'a wa sujud wannan shine sunna da aka ruwaito a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan mutum ya dago kansa daga sujjada yana mai kabbara abinda ake nufi kayi sujada Allahu akbar to kana dagowa kana yin kabbara Allahu akbar ba wai sai ka dago sai ka ce Allahu akbar ina fatan kuna fahimta Allahu akbar kana tafiya Allahu akbar kana dagowa mukabbiran shine sunna kada ka bari kabbarar ta riga dagowan ko kuma dagowan ya riga kabbarar tare Allahu akbar tafiya Allahu akbar dagowa daga sujjada shine mukabbiran wa yajlisu muftarishan yusrahu nasiban yumnahu wa yaqulu rabbi ighfirli malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallar musulmi ana so ya zama ya zauna ya shimfida yusrahu kafarsa ta hagun ya shimfida ta mana yusra rijlaihi kenan ya shimfide ta zamu yi ta aikace insha Allah ta'ala nasiban yumnahu ya kuma kafa damansa ya shimfide hagu ya kuma kafa dama yanzu ana so ne a koya maka a sallah yaya sunna ta koyar a yi zama saboda mutane za ka ga daban-daban kowa da irin zaman da yake yi kowa yana bin ƙashinsa kowa yana bin ra'ayinsa kowa yana bin yadda ya ga dama amma ka sani ka sani annabi ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ba mu ga annabi yana sallah kai tsaye ba amma an ruwaito mana yadda annabi yake yin sallah da haka annabi yana shimfiɗa mai hagun ɗinsa ya kafa damar ina fata na fahimta kuma yana fitar da hagun ɗin ta ƙarƙashin ita damar za mu zo mu yi a aikace insha Allah sannan kafa yatsun kafafuwan daman da ya kafe su su ma ɗin sai ya sa sun kalli a ƙibla ka shimfiɗa hagun ka kafa dama to daman ma idan ka kafa ta to yatsun kafanka na daman ba haka za su yi ba su kalli baya ya za su yi gaba za su kalla haka sai su kalli gabar shine ake so a aikace sannan kuma yana shimfiɗa hannayensa a kan cinyoyinsa yana mai dunkule hannayen haka kun ga haka yadda hannu yake a haɗe ba a haka ba a haka ɗin nan to haka annabi yake yi ku riƙe duk gaɓoɓin da na faɗa yana kafa kafarsa ta dama yatsun daman kafar su kalli gabar su ma yana shimfiɗa hagun ɗinsa ta kalli cikin kafan dama ya zauna akan hagun amma tana kallon cikin kafar da ya kafe ɗin sannan kuma yana shimfiɗe hannayensa guda biyu akan cinyoyinsa hannayen ba baje su yake yi haka ba a'a haɗe hannayen yake yi guda biyu haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn qayyim ya faɗa cewa um, idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo zaman tahiya wannan hannun nasa alkhinsar wal binsar yana naɗe su wace ya tsace alkhinsar wal binsar waɗannan yatsun guda biyu alkhinsar wal binsar to annabi idan ya zo yin sallah idan zai yi tahiya to yana naɗe sa kaga haka kaga wannan an naɗe su wannan matakin farko kenan to sai wannan wannan ya tsakiya ita kuma sai ya naɗo ta haka ba zai haɗe ta da waɗannan ba sai ya haɗa kanta da kan wannan babban yatsa haka to wannan manuniya fa sai ya mata haka kaga ya nade alkhinsar wal binsar sannan wannan yatsa tsakiya doguwar kanta ya haɗe da wannan babban yatsa sannan wannan kuma ya haka haka yake a zaman tahiya sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya Imam Ahmad ya ruwaito ta cewa haka annabi yake kaga haka alkhinsar wal binsar ka nade ta sannan wannan ta tsakiya ka haɗe kanta da wannan babban yatsa sai ka miƙe wannan riwaya ta farko kenan a sai kuma riwaya ta biyu aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma wannan alwusta din yana nade ta haka kun ga haka kenan guda nawa yake nadewa yana nade su nadewa ya hada su da cikin hannun to ya yake da wannan sai ya shimfide ta a kansu kamar gado suka yi sai ya miƙe wannan wannan nau'i na biyu kenan an fahimci wannan kun ga wannan ai yana da bambanci da wancan wannan babban yatsa ta kalli gabar manuniya ma ta kalli ina ta kalli gabar duk kowa yana gani ko yawwa nau'i na biyu shine wannan nau'i na na na na, farko sai ka bude babbar yatsa tsakiya sai ka haka to wannan shine aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to akwai um, riwaya akan cewa shin ana ana ana ana miƙe wannan hannu a tsakanin sujjana guda biyu wasu sun faɗa amma riwayar tana da rauni yin ɗaga hannu ko miƙe wannan ‘yan yatsu a tsakanin sujjada guda biyu ba tsakanin tahiya ba wannan shaz ne a iya tahiya zaman tahiyan farko zaman tahiya na biyu kunu ake ne ake motsa ɗan yatsa to sannan kuma zan zo ne magana akan motsa ɗan yatsa ɗin hukuncin motsa ɗan yatsa ya ake motsa shi sai mun zo cikin attahiyatu ana motsawa ba a motsawa yaya ake motsa shi sama ake yi da shi ƙasa ake yi dama da hagun ne ya ake yi ne dunkule ake duk dai zamu zo insha Allah kan shiga bayani yanzu in bar abin da ya kamata da yara to yanzu mun ji mun zauna ko to me ake faɗa idan an zauna a ɗago daga sujada shine malam ce wa yaqulu rabbighfirli yana cewa rabbighfirli kenan wace addu'a yake an zauna rabbighfirli ba wahala rabbighfirli malam ka tabada rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli Allah ka gafarta mini Allah ka gafarta ka rika tunawa lokacin da liman ya zauna kana jiran ai sujada rabbighfirli rabbig firli rabbig firli wannan riwaya ta farko kenan akwai rabbig firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni rabbig firli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni duka annabi yana wannan lokaci ba lokaci sunna a cikin irin waɗannan addu'o'i yau in kai wannan gobe kuma sai kai wannan ya zama ka mamaye duk abin da annabi yake a sallah kai ma kana yi duka Allah ya ji kan mai hisul muslim Allah ya masa albarka ya hada mana du'a du'a addu'a fi sujud duk ya kawo su kala kalan addu'a kuma duk gajejjeru ba masu hada ba ina fata na fahimta rabbi firli warhamni Allah ka gafarta mai kai min rahama wa afini wa jiburni ya ubangiji kai mun afwa ko ka bani lafiya ko ka mun rangwame wajburni ka karfafe ni warzuquni ka azurta ni don Allah malam ka ji kalmomi da annabi yake koya mana kullum idan mun yi sallah in mun dago sujada zamu yanzu ba wanda baya neman arziki kullum ya kamata ai mu nemi Allah mana arziki to gashi ya koya mana amma abin da ake so lokacin da kake yi din ka rinka tino Allah ba wai kana yin al'ada kawai rabbi firli warhamni wa afini wa jibruni warzuqni rabbi firli a'a ka rinka cikin nutsuwa rabbi firli guda ɗayan nan ita ce wajibi duk wanda mutum zai ƙara kamar yayi sau uku shine kamala alwajibu marra wal kamalu salat kenan idan mutum ya zo sallah kada ya yi sujjada ya daɗa komawa bai ce rabbin firli ba in wannan ɗayan ka ɗauka in kuma mai tsawon ce ita ma dai ka faɗa sau ɗaya wannan mafi ƙaranci kenan dole ka faɗe ta amma in kana son kamala fa ka yi sau uku wasu kuma suka ce sama da ukun ma kamala ne ita addu'a ba za a iyakance ta ba za ka iya kai in kana so tunda in ka dago daga sujadan ma zaka dan dade ai to sai kai tai kai tai musamman kiyamul layli ka ta bugawa ka ta bugawa kun fahimce ni yawwa to yanzu mun gama sujada ta daya zan yi bayanin abinda na faɗa yajlisu muftarishan israhu nasiban yumnahu wa yaqulu rabbi ighfirli yanzu zan yi abin da na faɗa da aikace kisa na hankali ku gani ku gani da ba yanzu su ce da abin amma kafin nan Na'am, kafin na yi zaman zan yi sujjada tafiya yadda ake yin sujjada, yanzu ina zaune. Zan yi sujjada. Idan mutum zai yi kabbar sujjada, zai yi ne yana tafiya, ba cewa zai Allahu Akbar sannan yi sujjada ba. Kuskure ne. An gane? Allahu akbar to dagowa fa Allahu akbar ba kusku yanzu wanda zan yi kuskure ne nayi sujada haka Allahu akbar kuskure ne ya ake so ayi nayi sujada Allahu akbar kaga ina zama ina ƙara kabbara ta kun fahimce ni tsaye sai kuma hannun mutum idan mutum yana in ya ɗago daga sujjada abinda malamai suka ce an ruwaito yadda annabi yake yana ɗora hannayensa tafin hannayensa akan cinyoyi kuma yana haɗe ‘yan yatsun haka a haɗe ba haka ba kenan kun ga haka ga hannaye na akan cinyoyina wannan shine daidai hannaye haka akan cinya ba wai haka haka ba duk wanda kaga yayi haka yayi haka to a wannan riwaya da aka faɗa ba daidai ba ina tunatar da kai sallu kama ra'aytumuni usalli ka rinka riƙewa fa ka rinka riƙewa saboda kai sallar Allah ya karba ka hade yan yatsu kai haka to sai maganar um, sujada satin da ya wuce mun yi sujada da yadda ake yi kada mutum ya sujada ya hada damtsan sanan damtsan sanan da nan sannan kada kuma ya hada tsintsiyar hannun sanan da nan haka wannan ba daidai ba ne kuskure wa yujafi an jambai an gane yana budawa to sai kuma maganar zama a cikin in na dago daga sujada zaman zan juya zan kalli haka dan ku gano kafafuwana yadda malamin ya ce ga ƙafafuwa na guda biyu haka ne wannan ita ce mai hagun wannan ita ce hagun ko to sai a mata haka kaga kashin fude ta wannan ita ce mai to sai ka naɗe ɗan yatsunta haka sai ka yi haka sai ka zauna akan yanzu kun ga na zauna akan ƙafata ta mai ana kallo? Kun ga in kun lura da ƙarshen ƙafan yatsuna na hagu suna kallon cikin ina suke kallon? Cikin cikin ƙafata ta dama, sannan ƙafar daman kun ganta a kafe? Kun ganta? To yaya ‘yan yatsun daman za su su ɗin ma a sa su dole su kalli gabar kamar yadda ni ma na kalli gabar. Kenan abinda wasu suke in sun yi sujada. mutum ya haka kalli ɗan yatsun sai su kalli yamma ka san wasu na haka ko sai su yi haka haka sai su shimfiɗe haka a wannan yadda malam yake faɗa ba haka bane haka zai ya kafe su su kalli haka su kalli gabar sannan yatsunsa wannan na kafar hagun su kalli nan kaga zai zauna akan kafarsa ta hagu to akwai wani zaman kuma wannan sunansa al-iftirash zama biyu ne a a fiqihu an koya mana zama kala biyu akwai al-iftirash akwai at-tawarruk menene al-iftirash shimfida kafar hagun shimfida ta ka zauna akan ta shine al-iftirash kun ga yanzu ai wannan na shimfide ta zama akan kafar hagun a shimfide shine al-iftirash to wannan nau'i na farko wannan ana yin sa a zaman farko a sallar isha'i zaman farko a sallar la'asar al-iftirash to akwai kuma at-tawarruk at-tawarruk shi kuma shine ake shigarwa haka sai mutum ya zauna akan me duwawunsa na hagun din haka kun ga haka to ita kuma wannan kafar ga ta fito at-tawarruk to shine ake cewa a zaman tanyen karshe sai ayi me ayi tawarruki a miƙe haka a zauna akan cinya kaga yanzu ba akan kafata ta hagun na zauna ba amma dai kafata ta dama na kafe ta tana kallon alƙibla ɗan yatsunta sannan kuma kafata ta hagu na shigar da ita ƙarƙashin wato a sangalali na na dama to wannan shine al-iftirash duk lokacin da kai zaman tahiya na assalamu alaikum sai kai wannan to yanzu a sallah asubahi wani zama ake al-iftirash ko at-tawarruk iftirash tunda ai raka'a biyu ce sai a haka kenan a sallah asuba misali wannan idan mun ɗauki wannan mazhabar kenan yawa akwai mazhabar da duk zama ɗaya ne kawai kawai zama ɗaya ne ina fatan kuna fahimta to wannan kenan to kenan a sallan nafila gaba ɗaya al-iftirash ake ko at-tawarru nafila iftirash ake ba ba ba zungura kafa a zauna a cinya ba an fahimta yawwa to me raka'a hudu a zai ai raka'a me raka'a hudu a jere ai ai ai wannan zai ai zama ɗaya zai zama ɗaya zai zama ɗaya zai kenan zai al wannan wannan ci al iftirash zai tun da raka'a hudu yayi me kuma yin zaman assalamu alaikum assalamu alaikum bibi sai ta yin al iftirash kun fahimce ni wannan ya fito ko yanzu an gane wannan zaman ka shimfide kafar ka ta hagu shimfide ta masu yin haka ba to haka wannan sunansa al'iƙa'a sunan wannan zama al menene al'iƙa ka kafe kafafuwanka na dama da na hagu ka zauna a kansu kuma ‘yan yatsun su kalli ina yawwa to wannan akwai wata riwaya da ta zo cewa wani lokacin annabi yana yin al'iƙa'a a tsakanin sujjada guda biyu yanzu na yi sujjada ɗaya haka Allahu akbar kun gani dama mun ce a haɗe ne a haɗe yatsun kafa a haɗe a haɗe kafafuwa ko kuma wai jafi an jambayi ko yawwa to idan yazo yanzu na dago daga sujada Allahu akbar kaga ban yi wannan zaman da nayi dazu ba wannan sunan sa me al-iqa to an ruwaito wani lokacin annabi yana yi yana yin al-iqa wani lokacin ba da yawa ba wasu ka ce ko a sallar dare yana yi ko kuma a sauran salloli yana yi amma ba kullum ba wannan shine al-iqa kun fahimta yawa duk da dai akwai sabanin malamai akan al-iqa din amma dai fassara farko dai mu dauki wannan shine al-iqa din kun fahimci wannan da kyau ko to mun gama da wannan mun gama da sujjada sai kuma yanzu zaman zaman zaman sujjada sai kuma mu dora gaba insha Allah to sai malam yace ويسجد الثانية كالأولى سجدة تبيو إتما ذاك يتني إرن سجدة فرقو شكنا إري دا أبين دكي السجدة فرقو إري دا ذاك السجدة تبيو نكبرة da tasbihi da sauransu kenan ba a san wannan sujjadar ta wannan tsawo sai dai gafala ta ɗan adam da kuma jazaba ta addu'a. Jazabar addu'a takan iya ɗauki mutum a wata sujjadar watakila kushu'in ya zo masa da yawa, ita addu'a, ita addu'a, watakila a ta biyu ya yi ta da wurori, amma an so as-sajdatul ula ka saniya sujjada ta farko ta zama iri na iri ne sai dai kuma larurar dan adam wataƙila ka ɗauko sallar mai tsawo kuma sai ka ji cikin ka yana murɗawa to sai ka ka dan rage sallar to wannan shi ma uzuri ne karɓaɓɓe mutum zai yi sujjada ta farko kamar ta biyu sun mayar fa'o mukabbiran nahidan ala suduri qadamaihi mu'tamidan ala rukubataihi in sahula to ga wani karatun malam yace sun mai yarfa'u sai mutum ya dago daga sujada mukabbiran yana mai Allahu akbar in zaka dago tun daga goshinka yana ƙasa zaka fara kabbara ba sai ka dago ka ce Allahu akbar din ba na ga muku dazu mukabbiran Allahu akbar kana dagowa to nahidan ala suduri kadamai kana mai yunkurawa akan cikin ko kirjin digadiganka shine ma'ana kana kafa kafafuwanka ka yunkura a kansu ma'ana nauyin jikinka yana kan kafafuwanka cikin kafafuwanka mu'tamidan ala rukubatayhi kuma kana mai dogaro akan gwiwowinka idan da dama in ba haka ba kuma to ba damuwa sai ka dogara akan ƙasa ka dogara a ƙasa a nan gurin abin da malam yake nufi Allah ya masa rahama su ne matsaloli kamar haka za ka ɗago kana mai kabbara kana mai dogaro yanzu in ka ɗago ɗin ba ɗagowar zama ba ne ba fa yanzu ina magana a kan ɗagowar miɗe ne ɗagowar miƙe har ka ta biyu wai wai kuna ganewa kuwa ɗaga kun yi shiru ne yawwa yanzu mun gama ɗago zama mun gama zaman tsakanin sujada da sujada yanzu zan shiga raka'a ta biyu ne za mu shiga raka'a ta biyu to yaya ake ɗagowar raka'a ta biyu za ka taso shi ma raka'a biyun kana mai kabbara zan yi nishi aikace ku lura duk yawanci kabarbarin nan ana yin su ne a tare da ɗagowa kana mai kabbara sannan kuma kana mai yunkurawa nauyin jikinka yana dogaro da mai cikin digadigan kafarka shine nahidan ala suduri qadamaihi sannan kuma kana dogaro da gwiwinka idan da dama yanzu na yi sujada a haka ina cikin sujada ko yanzu ba zama zan yi ba zan miƙe ne to idan zan miƙe Allahu ak Allahu ak zan tashi ne abin da yasa ba zan tashin ba yanzu akwai saƙon da nake so na isar yanzu haka barin juya ta nan ko za ku fi gani Allahu akbar ko na yi sujada yanzu ba zan tashi ba? Allahu ak kalli, ka ganin ƙafafuwa na? Ka ga aina dogara da ƙafafuwa, an gane? Ɗaya kenan. Na biyu shi ne, ko kuma Allahu akbar ka ganin? Eh, ok, kurin ɗage rigar. Yanzu a nan gurin, kun ga ai nauyina yana kan me? Yana kan ƙafafuwa na. shine nahidan ala suduri kadamaihi kana mai yunkurowa akan cikin kafafuwanka mu'tamidan ala rukubataihi sai kai haka kun ga haka to sai ka yunkura haka kun ga hannayena yanzu kaga haka gashi na dago ne daga sujada kaga hannuna bai hannuna bai taba gasa ba in za ka iya eh ni ma ni ma don saboda ina training ne ina motsa jiki ba haka nake zama ba yawa haka wanda ya san ya koshi da yawa ba zai iya ba sai ya na gargajiya na asali in za ka iya haka ka ɗago haka Allahu akbar Allahu akbar taɓe an gane Allah sa kuna fahimta na yi sujada zan ɗago, na ɗago da me, da kabbara, Allah haka, sai goyar hannaye na akan cinyoyi na gwiwoyi na, Allahu ak, kun gani? Kun ga haka? To shi yasa ake so ka rinka tirenin wani lokacin haka kun kai minti saba'in a haka kawai. Imana, an gane? Yana da amfani shi yasa aka ce sallah tirenin ce. Sallah training ce to barin da wani asali wanda kowa da kowa yake yi masu rauni Allahu akbar ko zan tashi Allahu akbar kun gani mu'tamidan ala yadayhi yanzu yanzu na zama ina dogaro akan me akan hannaye Allah kun ga nauyi na yana kan me to in kaga dama kai haka to shi ma din in ka samu dama wata ran ka zo training kai kai haka kai minti talatin haka sai ka zauna kwarai kuwa kun fahimta yanzu mun gane in mun dago daga sujjada ko dai mu yunkura nauyinmu yana kan diddige ba diddige ba nan kirjin kafafuwanmu mu dogara da nan ko haka ne ko kuma mu tashi mu haka nauyinmu yana kan yana kan hannaye amma duka kabbara tana karewa Allahu akbar kaga ina karewa ina wannan kun fahimce ni bai Allah samu gani na'am eh za mu zo kan shi yanzu matsala ta biyu na tashi daga raka'a ta farko na shiga raka'a ta biyu to sai matsalar jalsatul israf akwai zama da ake yi zaman hutu shi jalsatul israha ana yin ta ne ko dai in za a shiga raka'a ta biyu ko dai in za a shiga raka'a ta uku jalsatul israf zaman hutu to bari mu tattauna akai mu ji me malamai suka ce wasu malamai sun tafi akan ba sunna bane jalsatul istiraha ku nutsu karatu muke yi saboda karka je wata ƙasa ko kai sallah a wani masallaci na wasu ƴan wasu ƴan wata mazhaba ko wanda suke da wata fahimta ka kafarta su wata ila a ra'ayi ne da fahimta jalsatul israha dan zaman hutun nan da ake kai yaka imran kai ne baka da nauyi dau saboda ni na ji goyon na an fara amsa ai ka san ba abin nan ba hau sama zauna yanzu wannan yayi sujada ya yi zama dago ka miƙe misali yawwa tunda baka da nauyi dama za ka yi haka ai sauka haka gona to yanzu ya ake jalsatul istiraha maimakon ya miƙe din nan maimakon ya miƙe sai ya dan zauna to i wannan zaman da muka faɗa ka kafe wannan gwiwoyin haka yawwa to kun ga da ya taso sai ya dan zauna sannan sai ya daɗa tashi to yanzu yi sujada to izo taso kai jalsatul israha to daga dagawa za ka yi sama ka miƙe to wannan zaman da ya yi kafin ya shiga raka'a ta biyu ita ce me jalsatul istiraha zaman hutu shin meye hukuncin wannan zama na hutu idan kuma bai zai yi zaman hutu ba to yi sujjada kawai ka miƙe ka ka zauna yanzu ya sujada ta biyu zai miƙe raka'a ta biyu miƙe kawai kaji to wani yana wannan zaman ko liman ko ba liman ba wani kuma baya wannan zaman to yanzu wannan zaman nake so za mu yi magana akan me malamai suka ce akan hukuncin darsatul istiraha sauka wasu malamai suka ce sam ita sallah kawai in ka zauna a idan ka tashi za ka yi miƙe kawai ka miƙe me a kanka miƙewa me dalilinku suka ce da yawa yawa waɗanda suka ruwaito sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi bayanin jalsatul istiraha a ciki da yawa yawan masu riwaya da suka ruwaito sallar manzon Allah ba su yi maganar jalsatul istiraha ba na ɗaya kenan um, wasu kuma suka ce in mutum yana cikin kunci ko tsufa ko nauyin jiki ya iya yin jalsatul isra tunda ai hutu ne a ce daga tasowa daga sujjada zaka je raka'a biyu sai ka huta in kana da nauyin jiki idan miƙewan ya zama da tsanani a gare ka daga sujjada ka miƙe a tsaye jaza laka an tajlisa jalsatul istiraha ya halatta ka zauna zaman jalsatul istiraha sannan suka ce ko annabin da aka ce yana aikatawa inna ma fa'ala hali haja yanzu ina kan magana akan cewa ba sai an yi ba hujjojin wanda suke cewa ba sai an yi ba ko kaga dan uwanka ahlus sunna yana sallah baya jalsatul istiraha karka ce jahili bai karanta sifar salatin nabi ba ta albani kaza kaza kaza kaga ko jalsatul istiraha baya ko malam wani bai damu da sunna ba kaga sallar sama ko jalsatul istiraha baya a'a wataƙila ya fika karatu ya ji ya karanto wani ra'ayin da ya fi gamsuwa da shi ne sama da naka suka ce annabi inna ma fa'alaha lihaja yayi ne dan azau dan dan wato kawai bukatar wannan ra'ayin Imam Malik ne da Abu Hanifa Imam Ahmad ya ce wa aksarul ahadisi ala hada da yawa daga cikin hadisai suna kan babu jalsatul istiraha din inji shi da fada Tirmidhi ma da yazo ya ce wal amalu ala hada inda ahli ilmi haka malamai suke aiki da shi to akwai wata riwayar kuma da suka ce za a zauna haka Sheikh Abubakar Abdul Aziz Al-Khallal Abubakar Abdul Aziz da kuma Imam Al-Khallal suka tafi akan ai lalle za a yi jalsatul istiraha an ruwaito Imam Ahmad ya canja wancan ra'ayin na farko ra'ayin ba sai an yi ba ra'ayin hadisai da yawa sun zo ba su yi maganar jalsatul istiraha zaman hutu ba sai a rayuwarsa sai ya canja ra'ayin ya ce kai ni fa tun da na ga hadisi annabi ya yi to kawai a yi jalsatul istiraha in ji wa in ji imam ahmad li fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam yanzu na shiga ra'ayi na biyu waɗanda suke goyon bayan a yi jalsatul istiraha sannan kuma duk abin da annabi ya yi alaihi salatu wassalam to a sallah to ai yana nuna cewa ai ne yace shine jam'an bainal asfar sannan suka ce babu hadisi daya da yace annabi yana yi ne don ya tsufa lalle an ce a ƙarshen rayuwarsa inda akhiru umrihi lokacin da shekarunsa suka zo ƙarshe yana yi amma shi ɗin bai yi bayani cewa yanzu ina yin jalsatul isra'a saboda tsufana bane sai suka ce a watakila wahayi aka yi masa cewa ya rinka yi tun da bai sayo mutane saboda tsufa ko gajiya yake jalsatul isra'a ba to yaro dan shekara sha biyu ma zai iya jalsatul isra'a kenan babu dalilin cewa saboda ya tsufa yake yi kenan za a yi tasatul israha a wannan ra'ayi na biyu tishu to idan kana bin liman baya jalsatul istiraha limamin ka baya jalsatul istiraha kai kuma dan sunna ne ka zaba zaka yi ya za yi malamai suka ce wa idza kana al-imamu la yajlisu lil istirahati فالأفضل للمأموم متابعته وعدم الجلوس idan liman baya jalsatul istiraha abin da yafi falala kai ma karkai ka bi shi kawai me dalili suka ce ai annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi an fasa muku liman ne fa dan ku koyi da shi فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ba an ce duk in yayi ku yi ba in yayi ku to bai yi ba kai wa ya sa ka yanzu jalsatul istirahan wajibi ne ba wajibi bane amma bin liman fa wajibi ne dan annabi ya ce ka bin liman in yayi kai in yayi kai in bai yi ba kar kai kenan to liman din baya yi da haka idan liman ɗinka baya da sadin israha suka ce kai ma ba za ka yi ba saboda me saboda hadisin inna ma ju'ilal imamu li utamma bi an sa liman ne ai koyi da shi in yayi ku yi in yayi ku yi in yayi ku yi idan kuma yana yi fa to in liman din yana da sadin israha kai kuma a ra'ayinka ba za ka yi ba nan ma kuma aka ce dole sai ka yi yanzu jalsatul istiraha daga sunna ko musabi ta zama maka mai dole to zaka zo ne liman ɗinka yana jalsatul istiraha ya ɗago kai ka wuce gaba ina za ka je jiransa za ka yi kenan in ya ɗago ya dankwafe kai ma sai ka ne sai ka dankwafe suka ce dole ne kai walau lam yaraha ko da kai a mazhabarka a fahimtarka ba za ka yi jalsatul istiraha ba to in dai liman ɗinka yana yi sai ka yi me yasa li Allah ya sabiqa imamahu saboda kar ka zo ka riga liman ɗinka ka zaman to yayan liman haramun ne mutum ya zama yayan liman ina fata ana fahimta kun gane wannan to wannan shine dangane da jalsatul isra albani Allah ya masa rahama ya yi bayani cikin sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kan daman ba magana ya yi kata-kata da wanda suka hana kata-kata ya ce kurin a yi sunna ce to akwai al'ajinu menene al'ajinu shine idan mutum zai yunkura daga sujjada zai tashi sai dunkule hannu din nan haka ake al'ajinu wannan babban yatsa a sa ta a ciki wannan ma a sa ta a ciki a dunkule haka idan mutum zai yunkura daga sujjada sai haka Allahu akbar sai ya taso to me hukuncin dunkulewa an zo a riwaya cewa wa kana ya ajinu annabi yana yi me yasa aka ce al'ajinu kamar mai gauraya gari in suna kwaba gari a da haka suke sai su ci dunkula hannunsu suna yin haka suna kwaba to annabi idan ya zo sallah shi ma yana yi mustahabbi ne a sallah in mutum ya ga dama musamman a kiyamul laili da yake yana dadewa to yana wannan in mutum ya ga kamar zaka naushi mutum da haka sai ka rinkura haka ka danne ya ci da alaya da din nauyin ka yana kan hannun ina fatan kuna fahimta yawwa to wannan ya halatta shi ma ayi wanda kuma bai yi ba a sallarsa bai yi laifi ba wa yusalli saniyata kadhalika mutum zai yi raka'a wato a zai yi raka'a ta biyu kamar yadda ya ta farko mun gama da raka'ar farko ma ada at-tahrimiyya banda kabbara harama ko tunda an ce zaka yi raka'a ta biyu kamar ta farko to kenan kabbara harama sai ka sake to ba a maimaita kabbara harama wal istiftahi banda kuma addu'ar bude sallah a satin da ya wuce mun karanta cewa mai sallah ana so ya rinka yin addu'ar bude sallah wa ta'awudha da kuma fadin a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a raka'ar farko kadai ake a sallah da haka duk wanda yazo zai karanta Fatiha a raka'a ta biyu to ba sai ya sake yin a'udhu billahi ba a wannan kaulin wa tajdidun niyyati da kuma jaddada niyya jaddada niyya wasu kai Allahu akbar malamai kenan wasu malamai suka ce yanzu da zaka yi raka'ar farkon nan ba kai niyya ba suka ce to zaka shiga raka'a da biyu ba wani aiki zaka shiga ba suka ce dole ka jaddada niyya a zuciyarka cewa to yanzu fa zan shiga raka'a ta biyu ne haka wasu malaman wata mazhabar suka faɗa sai ka lokacin da zaka yunkura nan sai ka ji a ranka cewa yanzu raka a tabi zai taji duniya to shine malam nan yace a'a ba sai ka yi taji duniya ba me dalili saboda ai sallar mutalasiqa me mutalasiqa a haɗe take niyyar ka ta farkon nan daman da kai niyya ba cewa kai raka hudu zaka yi ba a zuciyarka ba cewa kai raka biyu zaka yi ba ba raka uku zaka yi ba to me kuma in ka zo raka ta biyu sai ka dada jaddada niyya ba a jaddada niyya ina fata ana fahimta yawwa to nan abinda malamin yake so ya nuna mana Allah ya masa rahama shine manzo Allah ya faɗa wa musiu salatihi thumma al dhalika fi salatika kulliha ka aikata haka a cikin sallarka duka yanzu hadisin musiu salatihi hadisin wanda ya zo ya yi sallah annabi ya ce bai yi sallah ba musulmi ku rinka karanta wannan hadisin ku rinka ɗaukan izina da shi malam sahabi ne ya zo gaban annabi ya yi sallah annabi yana kallon shi da ya gama ya zo ya yi sallama annabi ya ƙi kula shi ya ce da shi irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah don ba sallah kai ba ya je da kabbarawa annabi yana kallon shi ya kure malejinsa ya sake zuwa assalamu alaikum ya rasulullah annabi bai amsa ba saboda haushin da yaji bai yi sallah mai kyau ba wallahi da annabi yana raye a cikin mu yau da ya ji haushin mutane da yawa akan mummunan sallar da suke da gaggawa a cikin sallah rashin nutsuwa a cikin sallah ina zaka je me kake da shi da yafi maka sallah ka zo kai da na sani ranar da ka kwanta a kabari wannan sallar ita ce abokiyar hiranka duk wanda ya sallah mara kyau wallahi a kabari sai ta zo masa a cikin mummunan hali za ka zo ma a cikin abun tsoro kana tsorita kana firgita ce ina za ka je ni ne sallaka da ka wulakanta ni ni ne la'asar ɗinka da ka yi ta a gaggauce ni ne kaza ɗinka ni ne mummunan aikin da ka aikata annabi ya ce da shi ko ma ka yi sallah ba ka yi sallah ba sai da ya sau uku ya ce ya rasulallah wallahi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ma usinu gaira ni ba ba zan iya yin wata sallah ba irin wannan ba kawai na sallah ba kawai a koya mini to shine amin annabi ya koya masa yadda ake sallah shine yake da shi sun maf'al zalika fi salatika kulliha raka'a ɗaya annabi ya koya masa a aikace yace a cikin sallar ka dukanta ka aikata haka a cikin sallar ka dukanta mana irin yadda ne na farkon nan to kai ta biyu ma to shine waɗancan malaman waɗanda suka ce kar a yi jalsatul istiraha suka ce in jalsatul istiraha tana da muhimmanci me yasa annabi bai koya wa wannan mutumin ba babu a ciki kuna ganewa kuwa suka ce duk abu mai muhimmanci a sallah ai annabi ya gaya ba to shi suka rike suka ce a tun da dai annabi bai koya masa ba to ba sai nayi ba da haka in kaga wani yana sallah bai yi jalsatul istiraha ba kaka dauka dan bid'a ne kaka dauka bai iya sallah ba kaka dauka a wata fahimta ce waɗancan kuma suka ce a'a to ai dai ba ku isa ku ce dai annabi bai yi ba an yadda da ya zo koya masa bai koya mai da shi ba to amma riwaya ba ta tabbata yayi ba yayi tun da yayi shikenan yana nuna mashru'iyya yana nuna halarci da haka mu annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ina fata ana fahimta to wannan kenan um, za ka yi ba irin waccar ba ko ba irin ta raka'a ta farko ba an samu bambanci wajen bude sallah da kuma jaddada niyya da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yana fara sallah kamar yadda muka sani a yana yunkurawa raka'a ta biyu yana fara karatu ne walam yaskut haka aka faɗa a riwaya idan nahada fi thaniyati bada alqira'a walam yaskut in ya yunkura raka'a ta biyu yana fara karatu ne baya ainihin a yin shiru. To wasu malamai suka ce gaskiya idan an zo sai an sake a uzu billahi. Me dalili na suka ce koran shaidan ne. Me dalilin da za ka kori shaidan a farko a ta biyun ba za ka kora ba. Kana da garantin ya tafi? Suka ce kamar yadda ka yi ta'awuzi a raka'ar farko ka ce a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to haka kuma idan ka zo ta biyan ma sai kai wannan ra'ayi ra'ayi ne na Sheikh Taqiyuddin rahimahullahu ta'ala wasu malaman suka ce wa huwa al-asahhu dalilan shine dalilin da yafi inganci Imam an-Nawawi da yazo sai ya goyi bayan ra'ayin ne ya ce kai wannan ra'ayin ya burge ni kwarai da gaske to sai suka yi sabani to wanda bai yi a'udhu billahi a raka'ar farko ba fa to zai yi sai suka ce wanda bai yi a'udhu billahi a raka'ar farko ba ta bi ma ba zai ba wasu suka ce a'a to in dai bai yi a raka'ar farko ba yanzu ne ma ya fi cancantar yayi tun da ya kuskure bai yi a'udhu billahi a raka'ar farko ba to yanzu ne ya fi cancantar yayi a'udhu billahi din ina fata ana fahimta almuhim menene zance mafi inganci kada ku ce na ruda ku kawai raka'ar farko ce za ka yi a'udhu billahi saboda za ka fara karatu ne na qur'ani ka yi a'udhu billahi ka yi bismillah kuma a ka'idar karatun qur'ani a uziya ɗaya ake in za ka yi sauƙar ƙur'ani a zama ɗaya to a uziya ɗaya ake sannan ba a maimaita a uzubillah in za a shiga wata sura tun da ko haka ne to ai ba buƙatar in ka zo raka a tabi sai ka daɗa yin a uzubillah kamar yadda wasu malaman suke faɗa wannan ra'ayi yana da rauni ƙwarai ƙwarai da gaske to shikenan insha Allah ya ce sun mai iblisu muftarishan sai zauna yana shimfiɗa kafafuwansa guda biyu wa yadahu ala fakhidaihi hannayensa guda biyu akan cinyoyinsa sai yanzu insha Allah sati mai zuwa sai mu zo maganar zaman tahiya tunda ai mun yi raka'a ta biyu ko to sai zaman tahiya ya ake zaman tahiya wannan motsa hannun nan za a motsa ko ba za a motsa ba usbul qadir ku yi hakuri da yake karatun yana tafa da bayanai da kuma aikata shi aikace shi yasa na so mu ce mun gama sallah yau din nan gaba daya ma dai za mu fafata mu ga zuwa sati mai zuwa ko za mu gama sallah ko da ke bai kamata mu gama sallah ba za mu yi ta sallah har mu mutu insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum